بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ورساته لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatu wannan littafi na riyadu salihin wanda imamun nawawi ya tattarar da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin yin nufin nasiha ga al'umma wanda har yanzu dai muna cikin babin nan na falalar gudun duniya da ko falalar talauci wanda ina ganin idan ba a manta ba mun kwana ne akan hadisin nan na Amr bin Haris dan uwan Juwairiya matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda take cewa ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inda mautihi dirhamun wala dinaran wala abdan wala amatan wala shay'an illa baglatahu albayda allati yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha li ibn sabil sadaqa shine ko hadisin da ke gaba shine hadisi na 474 wanda yake cewa wa an habbab bin al-arsh radiyallahu anhu qala hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naltamis wajha Allah ta'ala faqa ajrna ala Allah فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد أنصو حديثي لك حباب أن أرد wanda Hababu bin al-Arad kamar yadda muka sha karantawa duk lokacin da muka zo hadisi wanda ya aka rawaita daga wajen shi za a faɗi irin gwagwarmaya da ba da kai da ya yi ga Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda yana daga cikin mutane ƙasa da mutum ashirin wanda suka fara musulunta kuma bayan haka ababu bin al'arad yana daga cikin waɗanda suka fuskanci walalu da matsaloli saboda musuluntarsu kamar yadda aka sani cewa shi ababu bin al'arad asalin shi ne ba ɗan makka ba ne baƙo ne kuma ya zo mu ne makka a matsayin bawa kuma mace ta saye shi amma duk da haka Allah ya azauta shi da iya kere-kere zobe wuka duk dai abubuwa da makera ke yi shi kusan sana'a shi kenan to sai zama uwar ɗakin shi ta yanta shi wani wanda kuma an ce a ta yanka mai fansa ne ya biya amma duk da haka dai ko da ta yanta shi dai ita ce uwar ɗakin shi to da musulunci ya zo sai an shi musulunci ana cikin shekarun nan na farko wasu tsanani gashi bako gashi yantaccen bawa kuma ya anshi musulunci to sai ya zama ita wannan uwar gidan tashi ana ana mata zango da an tashi za a yi magana sai a ce ta kasa hukunta yantaccen bawanta ya gagare ta bayan da za ta da shi gashi nan shi ma ya ji annabi muhammadu ana cikin wannan wata rana sai ta ɗebo ɗan uwanta suka zo suka samu abbabu mai la'arat suna gaya mai cewa to ana bata musu ƴan uwa ana musu kaza ana musu kaza lallai ne ya janye daga musulunci ya koma zuwa ga addinin da aka sako ɗakin shi akai yace shi ba zai janye ba kai har dai abu ya kai ga an fara musayan yau to wata rana ana cikin wannan saboda damuwa da ta shiga ciki kawai sai taɗin hankali ya same ta saboda tana baƙin cikin yau ga bawanta ya musulunta ina ma dai ta biyo shi ita ma ta musulunta shi kenan sai ya kai ga ababu bin al'arat Allah ya ƙara mashi yadda idan ya zo sai ya sa tsinkayen nan na wuta na wanda ake sa a wuta a huda kota ko wani abu sai sun yi ja kawai sai ta fasa kara ta shigo da gudu ta zo ta ɗauka ta rinka liƙa mai a jikin shi wani lokacin ta caka a cikin gashin kanshi wannan ƙaurin wutar da gashin shi zai kashe wannan ƙarfe amma wannan abin bai sa musu abu ya fasa abu a habbabu bin al'ark ya fasa musulunci ba daka an ce wata rana ya taɓa buɗe bayan shi matar shi ta gani sai ta ga babu inda za a iya ɗora tafin hannu a bayan shi shi me yasa ne ka haka ya ce ai irin azabar da uwar ɗaki na ta gana min ne da ita da ɗan uwanta wata rana sun gamu da matsatsi da kunci a game da mushrikai suka zo suka samu manzo Allah a gindin Ka'aba yana kishin gide sai ya rasulullah baka roƙa mana Allah ba baka neman mana taimako gun Allah ba tsananin nan ya kai tsanani maza Allah na kishin gidan sai ya murmushi ya ce haba babu me aka yi da maza ai tsanani da kunci ba a fara ba ya ce waɗanda suka gabace ku masu imani mutum ya kasance idan ya bi Allah ana zuwa a kama shi a gina rami a saka shi sai ramin ya kama shi kugu a sa ƙasa a cike a ɗora zarto kamar yadda ake yanka katako a dinga yankawa sai an raba shi biyu amma wannan abin bai sa ya bi addinin shi ba maza Allah ya ce habbabu ka kwantar da hankalinka na rantse maka da Allah Allah zai cika wannan addinin na musulunci mutum zai hawo abin hawan shi tun daga sana'a ta Yaman har ya tafi zuwa hadara mota bai jin tsoron wani kafiri sai dai Allah sai dai ko ya ji tsoron wata kura da za ta kama akwai shi wannan bai tabbata ba Raka Habbabu yana daga cikin wanda suka sha wahala sosai amma kuma tun daga nan duniya sun samu sakamakon su kuma yanzu suna gidan rahama Allah ya jaddada musu rahama. Kala Habbabu ya ce hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama naltamisu wajh Allah ta'ala yace mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna masu neman yadda Allah maɗaukakin sarki wanda da dai madina ta kai inda ta kai makka ta kai inda ta kai kowa ya san irin abubuwan da aka fuskanta har sai da manzo Allah ya baggarin makka yana santa ya hijira ta ta madina yace to mun yi wannan hijirar tare da manzo Allah mun tafi madina muna neman yadda Allah fa waqa ajruna ala Allah da aka sai sakamakon mu ya auku ga Allah sai zama cewa sakamakon da muke nema a wajen Allah mun same shi mun samu sakamakon da muke nema wajen Allah cewa Allah ya anshi hijiranmu Allah ya yarda da mu duk inda kaji Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu yace to da su yake wa minna man mata lam ya'kul min ajrin shay'an yace amma duk da haka akwai waɗanda suka mutu daga cikin mu su sahabbai kenan cikin sakamakon da zai fara samu a nan duniya bai samu komai ba lokacin da jin daɗin zai zo a fara hutawa musulunci ya samu miƙe ƙafa su wasu daga cikin sahabbai sun yi wa fati sun koma gidan rahama ya ce minhum mus'ab bin umair daga cikin sa akwai mus'ab dan umair radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi wanda shi ma mus'ab bin umair ina jin bamu shekara ruwa mun yi magana akan shi ko cewa shi ma yana daga cikin sabiqunal awwaluna na farko ya zo ɗan gata ne duk makka baka da matashi wanda ya kai gayu shi baka da matashi wanda ya kai shi jin daɗi don mahaifiyar shi shi kaɗai ta haifa kuma tana daga cikin manya-manyan miloniyoyin makka a lokacin amma duk da wannan da Allah ya haska mai musulunci sai ya musulunta ta yi abin da za ta yi ta yi abu ya gagara zuciya ta tafi wajen Allah rannan ta zo ta tara mutane a jabal abi kubai ta nuna shi ta ce wannan wai wane ne ya haife shi aka ce kin fi mu sani wane ne ya mai sutura ce kin fi mu sani wane ne ya mutunta shi ce kin fi mu sani ta ce to ina kafa ku shaida daga yau ba ni na haifai ba ba ni ba shi duk abin da ya san na mallaka in dai nawa ne a wajen shi to ya bani abuna saboda tsaba imani musabin umar bai tsaya kalli komai ba zinaran da ke hannun shi sai ya kama kwancewa yana miƙa mana wa'inda ke wuyan shi ya kwance wanda ke kawawon shi ya kwance sai ya zama sai wani zani an ce na alhariri ne kuma su ce da zani ne mai tsada wanda ya ɗaura ya lullaka wani ta ce ba abin da ya saura illa banda zannuwan da ke jikinka ya yage wanda ya lullufan ya jefa mata ta ce ai har yanzu in dai kana son ka bi muhammadu wanda ka ɗaura ma ka bani a gona yana kallon zai yi tsiraici ya ga sai na abukar ya lulluɓo wani bargo na fata sai na abukar na zuwa sai ya kwance ya jefa mai ce nemi yadda Allah sai ya kwance abin da ya jefa mata ya ɗaura wannan ya ci gaba da hidimar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa idan musu abu ya taho sai manzo Allah ya girgiza kai ce musu abu kai hakuri sakamakon kana aljanna sai ya zama shine farkon jakadan musulunci a duniya da mutanen Madina suka da manzo Allah ya aika musu wanda zai rinka karantar da su Mus'ab bin Umayr shine sahabin farko wanda ya fara zuwa Madina to shine yake cewa daga cikin wanda su ba su fara cin sakamakonsu daga nan duniya ba yace akwai mus'ab dan umair wanda mus'ab dan umair din nan tare da jin dadin shi kutila yawma uhud an kashe shi ranar yakin uhud dan lokacin da yakin uhud ya kari anan ya samu shahada to yana mutuwa da yawa bakin sahabbai ba su gama ma tantance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai sun fi sanin mus'ab to sai zama ana cewa an kashe mus'abu ya agwa suka kai an kashe annabi wannan shi ya jawo sahabbai kowa ya ta gudu kuma yace to shi mus'ab bin umayr din nan an kashe shi ranar yakin uhud amma wata raka na miratan yace sai ya bar wani bargo kamar rigar fa abin nan wani mayafi na fata fa kunna idza gaddayna biha ra'sahu badal rajlahu da aka sa shi a kabari wanda ka'idar shahidi ba a mai wanka ba a mai sallah cikin jinin nan nashi fata-fata za a lullube shi maza Allah ce zai tashi ranar kiyama kalan jinin kalan jini amma kanshin jinin kanshin turaren almiski da aka an kashe mus'ab aka zo aka sa shi kabari ba abin da za a rufe shi sai wannan bargon nashi kawai yace to mun kasance idan muka jawo bargon muka lullube wajen kanshi ba da rawa dilawa sai kawawan shi ta fito saboda kankantar barkon wa idza gaddaina rajulaihi haka nan kuma idan muka rufe wajen kawawan shi da barkon bada ra'asu sai kuma kanshi ya bude ba abin da za a lullube fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nugaddiya ra'asahu sai manzo Allah ya umarce mu ce to tunda babu a ja bargon a lullube wajen kanshi wa naj'alu ala rajulaihi shay'an min al-izkir amma mu samu wani abu daga cikin iccen izkiyar ana ce mai iccen hannu wasu kuma suna faɗi mai sunaye da yawa yace mu samu irin wannan ganyen mu lulluɓe wajen kafafuwan shi anan al'umma nai Muhammadu sahabi wanda ya zauna da annabi ya ci abinci da annabi ya tafiya da annabi ya bacci da annabi annabi ya sha ruwa ya rage mai annabi ya ci abinci ya bashi wani lokacin ma manzo Allah ya ɗebi abincin ya sa rabi bakin shi ya sa mai a baki dan ka gane duniya ba komai bace yau gashi yayi shahada amma babu likafanin da za a rage shi shine mahallin shahid da duniyan nan girma ce da daraja ai da sai a saukar da alhariri daga samawa ta sami abin da shi da shi amma wannan talaucin nashi bai cutar da shi da komai a gun Allah ba face ma sai dai ya ƙara mai daraja da girma da ɗaukaka ina fata an fahimci fiƙihun da nake son in fita ya ce to mus'abu kenan ya ce amma duk da haka ومنا من أين أكله ثمرته يتي الحمد لله daga cikinmu akwai wanda yanzu ƴaƴan itacen shi na musulunci bin Allah da ya tun daga nan gasu nan sun nuna ya samu girma ya samu ɗaukaka ya samu wadata duk wancan kuncin da aka wuto yanzu an bar shi fa huwa yahdibuha da aka yanzu gashi yana ta tsinka ƴaƴan icen shi na bin Allah subhanahu wataala dan ka san shi Allah na da wani alƙawari idan ka bi shi ka bi shi ka bi shi ka yadda da shi ya yadda da kai to sai ya zama duniyar ma bin ka take a guje kai ba ka santa amma tana maye maka ka kalli irin yadda ce masa sayyidina Usman irin yadda ce masa Aisha Abdurrahman bin Auf kai nan kusa kusa kalli irin yadda take mawaliyan Allah kaga bawan Allah bai saye bai saidawa bai komai amma ya kaje ka shawo shi mai ka dawo da isha'i ba za ka gida bai ka ce sai ka ce sai na kai sai na kai hadiya ba haka ake ba sai na kai hadiya ga shehi na ya to akai mai kaza ga malam nan a bashi kaza kai kana bin duniyar da gudu su kuma sun juya mata baya tana biye da su da gudu abinda kake bi da gudu su kuma wannan abin yake bin su da gudu ta kaka al'ada Allah take idan ka bi Allah ka kiyaye iyakokin Allah Allah ya da kai to wannan duniya a guje za ta rinka bin ka ba matsala an gane ko a guje za ta rinka bin ka amma sai kai ta wahala kana bin ta tana ni ban san ka wani kuma ga ta ba ruwan shi da ita amma tana biye da shi muttafaqun alai wannan hadisi an yi ittifaki akan shi annabiwa din nan da yace kisa'un mulawwan shine wani wani bargo mai kala-kala min sufin na gashi wa ƙaulu faɗan shi da ya ce aina haɗin nan aina zijat wa adarakat ma'ana ta nuna kuma ta isa a ɗebe ta wa ƙaulu ya hadibu ha faɗan shi da ya ce wa huwa ya hadibu ha ɗin nan ko bi fata ya'i wa zan muddali wa kasar haligatan ai ya ɗa'uha wa yattaniha ai ma'ana yana tsinkarta yana ɗasarta wa hadhihi ista'aratun yace to wannan da wata fassara ce lima fataha Allah lima lima futiha alaihim min ad-dunya saboda abin da aka yalwata masa habbai na duniya wata makkaru biya kuma suka samu dama a cikin ta dan haka wannan hadisin kenan yana nuna mana cewa dan baka samu duniya ba baka rage komai na daraja a gun Allah dan kuma ka samu duniya ba yana nuna wai ka samu girma gun Allah bane a ragin samun duniya bai cutar da kai da kawai samun duniya bai cutar da kai da kawai bukata dai a zuciyarka ya zama akwai Allah kuma Allah nan kana neman yadda shi to dan ka rasa duniya to kawai kamar an rage maka kayan wahala ne kawai وعن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء an so daga salu ɗan sa'adi a sa'idi Allah ya ƙara mashi yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda yace da duniya ta kasance kuwa dan matso ne da duniya ta kasance ta kai matsayin fuffuken sauro an san sauro dai mai cizon mutane ko to ba sauran duka ba wannan dan kalle mun fuffuken da a ce duniya matsayinta a gun Allah ya kai matsayin fuffuken sauro ma saqa kafiran min hashirbata ma'i wallahi Allah manzo Allah ya ce da Allah bai ba kafirai makwalwar ruwa cikin ta ba ma'ana duniyar nan baki ɗayanta da abin da ke cikin ta da duk abin da ya rikita mu yake neman ya raba mu agun Allah to wallahi bai kai daraja fuffuken sauro ba Allah yanzu in ka tashi buge sauro da shi da me kake hada hada fuffuken kake masa fas haka ne ko to ba sauran ba duka a fuffuken shi kwaya ɗaya wanda ba a san da shi ba to da duniya darajar ta ya kai darajar kwayar sauro guda ɗaya shi ma kwayar sauro guda ɗaya fuffuken shi ɗaya to da Allah bai ba kafiri ruwan sha ba haka kun ga duniya a wajen Allah banza banza ce bai ma san da ita ba da haka kada wannan kaskantacciyar wulakantacciyar mushen bola ta raba ka da Allah yawa ina buga misali ita duniya yanzu ce kawai idan ka mallaki tiriliyan so tiriliyan barkatai ba iyaka yanzu nan sai ka mutu ina amfanin wancan tiriliyan ɗin yanda za a ɗau fanko mara kwabo in ji ali na manjigo ba ta bar fanko mara kwabo ba to wannan fankon mara kwabo yanda za a je a gina a rufe shi haka za a gina a rufe ka ba za a ce to tunda alhaji bane ku sai tabarma ko ta karibi a samu ya isa ba za a ce tunda alhaji bane a je a samu wani lesi ko na dubu ɗari da hamsin a yi mai lakafani da shi za a yi wannan ba matashi ba shimfiɗa talaka a sa mai likafanin dubu biyu kai ma a sama na dubu biyu wanda ma sai ka gama lokacin talakan ma ya galiu dan kai da an ji an daɗe wajen janaza ya ga magada na waje waje wai an daɗe makabartar nan kawai na gida su buɗe ɗakin nan an kosa kawai a ce a banka gwamma ma talaka a dinga Allahu akbar to ai bai ba ko a ƙara mai addu'a balle ko kai sa'a rashin sa'a ka haifi ƴaƴan da ba san ai ma addu'a daman da an gama su mun gode kowa ya kama gaban shi ka shiga uku ka lalace to da ka duniyar nan ka tarba mu da Allah mu zaɓi Allah mu zaɓi abin da Allah ke so mu bi Allah biki na lahira wallahi duk abin da ake nan wasa ake duk wannan da kake gani wane ya tara tiriliyan kaza yana da kamfani kaza wallahi su ne afqaral fuqara a lahira sun fi talakawa talauci dan aka je duniya suka ashe ba su da komai amma ka in ka bi Allah arzikin safe bai kai na walha ba arzikin walha bai kai na azhar ba arzikin azhar bai kai na la'asar ba na la'asar bai kai na magariba ba na magariba bai kai to haka fa za a yi ta taraki ila abadil abadi kullum kai ba kawai ne aljanna ah yau in ka sha lemu kai lemun nan da daɗi bai kai na je ba sai Allah ya ce sai an jima bari ka ƙara shan wani sai kuma ka zo kana mamakin wancan sai Allah ya ce sai an jima bari ka ƙara shan wani in ka sa riga kana kai alhamdulillah ai rigar nan in na sa ka ko wankewa ba zan ba goge ta zan sai bikin wani in sa ina ai bikin wani aljanna wanda zaka sa ga wannan dai ka goge takalmi da ita in ana gogewa an wuce da ita to wallahi al'umman ma'aikin Allah wallahi in muka bari muka tai wuta mun yi asara in dai duniyar nan ta raba mu da Allah muka tai wuta mun yi asara ko baban haushi ka kibin Allah ne kuɗi ya bi Allah ka je kana nan ƙasa ya ce ba sai an jima kai baka ji daɗi nan ba kuma can baka ji daɗin ba akwai asara da ta ji wannan salamun ma'aiki mun tsaya mu ji Allah duniya gidan banza ce ba abin da ke cikinta illa banda baƙin ciki da damuwa da ƙasƙanci shi yasa ma'aiki Allah ke cewa idan mutum Allah ya bashi dukiya a duniya to Allah ya bashi makulli biyu ne makullin wuta da kullun aljanna ba ɗan gata a duniya irin wanda Allah ya ba dukiya Allah ya baka dukiya to ya baka damar je ka nemi lahira Allah yanzu a misali yanzu yi daidai da mutumin da wannan yana da gona yana da shanun huda yana da masu yin hudai yana da taki yana da komai wannan ko sai aka ce gonan ma yake nema aro Allah wai dan gata cikin ba wancan ba to misalin mai kuɗi kenan duk abin da za a nemi lahira Allah ya bashi amma kuma ya shaiɗa ya rinka cewa mu ɗan ƙame abinka za ka zama irin wani ka ko karyawa bai ba shi kenan kai ma wajen makalkale kai ma yaka wunin baka karya ba in an ce a kawo taimako ka dinga kauda masu muhimmanci kai ta kawo da yan dubu dubu in sun kare ka kawo da ɗari biyar biyar in sun kare ka kawo da dubu yan ɗari ɗari yan ɗari biyu biyu yan ɗari ɗari sai ka ji wajen hamsin ka ce to bari in bada hamsin ka ɗaya ce hamsin ga ishirin can in ka je gun ishirin ce wuce gun goma in ka je gun goma ce wuce biyar ɗin ma ya ka je ta ƙarshe wadda kai ma ta ishe ka ita za ka je wa ma Allah kowa ya kwatanta wannan ka gane ma kirkin shekara idan kana da kuɗi ko da aljihun wannan ka ne idan almajirin zai ce allazi wahida to kawai kaddara zuciya ka duk wanda na tabo zan bashi ka sa hannu aljihu ga ga yanda za a da Allah ya ake ai ka dinga shafa ake ne na abandan ma'aikin Allah kana ƙara shafa kana in ba ya sa'a ba ma ya matsa ka ce da Allah ya haƙuri kayi asara kayi asara Allah ya gyara mana haka Allah ka ba mu kuma ka ba mu ikon yi alfarman manzo Allah da haka duniya bata kai darajar fuffuken sauro ba a gun Allah rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaita hadisin wa qala hadisin sahihun kuma ya ce hadisi ne wanda yake ingantacce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي أنصر أبي هريرة الله يقرأ مشي الداية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا شوى ألا كثورة راكوش wannan kalma ta ala kama ana magana ne kowa hankalin shi na wani guri ta ce haba jama'a kowa ya maido hankalin shi kowa ya maido hankalin shi kaga ana son a faɗi wata magana mai muhimmanci shi yasa malaman hadisi duk hadisin da manzo Allah aka ji ya ce ala to ana nuna manzo Allah na da wata magana mai muhimmancin gaske fiye da wanda bai ce ala a cikin hadisin ba to nan manzo Allah na nuna mana to kowa ya maido hankalin shi ya ji kowa ya saurara ya ji abinda manzo Allah ke gaya mana inna dunya mal'unatun hakika duniyar nan da ka ganin ta baki ɗayan ta tsinan naci inji annabi Muhammadu ba duniyar nan da ka gani tsinan naci mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin ta shi ma kwandam shi ma an tsine mashi abinda kawai ba tsinanne ba illa zikrullahi wa ma walahu sai dai ambatan Allah da abin da ya kama da ambatan Allah shi ku afdalin zikir menene la ilaha illallah to manzo Allah yake to banda wannan sai ka hada tasbihi ne tahmidi ne nafila ce karatun qur'ani ne istighfari ne salatin annabi to duk wannan ba tsinan ba dan su layin duniya da wallahin su da ba wannan ba tsinan ne bane alayhi salam ya ce da abin da ya kama da wannan kuma sai kai ta fada da duk abin da ya kama da zikirin Allah duk wani aikin alkhairi ba tsinan ne bai wani ina za ka wallahi za ni gona aikin gona ba tsinan ne bane kenan wani ina za ka ɗaurin aure za mu ba tsinan ne bane ina za ka sulhu za mu ina za ka gaida mara lafiya za mu duk wannan wa mawa lahu ne ma'ana dai duk abin da za ka aikata wanda in ka aikata shi kana ganin za ka samu yadda Allah to wannan abun a duniya ba tsinanne ba ne to kaga kenan an ba mu sata ansa kenan so ake kullum ka yi ƙoƙari tsakaninka da Allah ya zama kana yin aikin da ya zikirin Allah ko abin da ya kama da shi wa aliman ko kuma ka zama malami malami shi ba tsinanne ba ne ka zama malami ka dage ka yi karatu bayan ka yi karatun ka aiki da shi ka zama malami kenan a'a to in ko baka zama malami wadan ba kowa bane malami yanzu nan in ka tsantsanta malamai ka ga mu mu almajiran da jahilan mun fi yawa wa muta'alliman ko kuma ka zama almajiri mai neman sani to matasa kalubalen in baka zama malami ba an ce ka zama almajiri mai neman sani to da Allah yanzu hanyar da ake bi a zama almajirai mun kama ta mun kama yanzu nan da ka tara masallacin nan sai ka ce to duk wanda bai je makaranta ba yau a kulle shi masallacin nan mutum nawa za su gida da mutum ya tashi da zai sai ce to ai malam yanzu ka ce makaranta ba kai ce ba ne ba in kuma ka je ka samu na ce bane ka ce ai ga matsaloli gidan nan ma sun ce omo ya kusa ƙara ya bari ne ƙara duba kayan haka za ka lalace har magarba da ka dawo kuma ko ƴan makarantar daren ka je kuma ce ai an gaji sai da safe haka za ka lalace Abdullahi ɗan Mas'udin ne ko Abdullahi ɗan Abbas yake cewa ka kai makaranta baka karanta ko harafi ɗaya ba baka rubuta ko kalma ɗaya ba yace darajar ka abun Allah ya fi kai nafila raka'a dubu ka je makaranta kawai ba kai karatu ba kawai makaranta na zo ka ji abin da ake kauce ya fi kai nafila raka a biyu kuma mutum nawa ke zuwa makaranta masu zuwa makaranta yan kaɗan ne duk wanda aka yi sa'a in Allah ya taimake ka da iyayen kirki suka sa ka islamiya ko makarantar allo ka sauka shikenan wani daga mimbarin saukan ma ba ka ƙara ganin shi da mu ga ya ce ai ya sauka a ya je sauki yanzu yadda ake gugugo sauka ƙasar nan da a ce duk wanda ya sauka gaba yake ci me kake tunani al'umma mu dage mu koma makaranta ba mu da girman da ya wuce makaranta kuma ita shedan ne ke hanawa da a cikin awoyinka na hira ka san yanzu yanzu wani in aka ce ya lissafa awoyin da yake hira wallahi sai da kunya kaga dai yanzu ai sallar azhar kana iya daga hituwa gindin masallaci ka samu wani shawa na rediyo kake ji shi ai ba ma a fara american ba to su su haraka su to har sai a gama american a kira al'asar suna nan tsaye to a wannan awoyin tun daga safiya har dare ɗauki awa ɗaya ka ce na yi alkawari kullum daga karfe takwas zuwa tara ina makaranta amma da tara ta yi na tashi wallahi ka shekara goma kana wannan awa ɗaya ɗan wallahi sai ka zama malami amma ba mu yi ba mu yi da an ce makaranta ya mace ya ga wani ai wani rage-ragen aiki amma sai ya yi hira awa uku kuma in ka zauna makarantar nan kana numfashi ana rubuta ma lada kana jin karatu ana rubuta ma lada kana karatu ana rubuta ma lada amma wa ya gaya ma in kana hira lada za a rubuta ba akwai sahabin wanda matar shi tace yayi shahada manzo Allah ya ce wa ya sanar da ke ko baki a tunanin yana magana da abin da ba ruwan shi wadaka wallahi mu yi kokari mu koma makaranta mu yi karatu duk inda kake ganin ka kai a karatu akwai wanda ya tsara ka ko kullu zi ilmin alim da haka mu yi kokari mu koma makaranta yanzu ba abin da ke baka mamaki yanzu kaman ka ɗauki wannan yankin namu sai ka ce da Allah kana son a kawo maka makaranta ta ilimi inda ake zuwa a yi zaman darshan mai kawa'idi ya yi mai ahalari ya mai iziya ya mai bulugu ya mai kaza ya mai kaza ya amma ka kawo wata makaranta a nan yankin inda kullum fiye da mutum talatin sun je sun taru a makarantar Allah za a iya samu kullum ba za a samu ba mutum talatin kawai amma wajen teburin mai shayi duk mai shayin da mutum talatin ba su taruwa zai ciniki sai ga ya bar al'umman ma'aikin Allah bai kamata mu kan mu faɗa ka ɗau littafin ka ga malamai nan sun ba da rayuwarsu kyauta baka da malamin da zaka je ka gama karatu ya ce to kawo ɗari biyu na in yi ma yau gobe ma shi ba ka zuwa da haka mu yi ƙoƙari musamman matasa mu koma makaranta wai laraba na cewa ba abin da zai iya so sa maka fatar ka sai kumbarka duk yadda kake kallo din nan wata ana iya zuwa a datse ka wani gu to wai kai kai kai dan dariƙa ne ko to ba sara mana jawhara da za ka yi shi yasa da yawa ga mutane sun hana ka sukuni sai wasu ma gaddama ce kawai a yau kyar za ta malam da Allah tambaya muke kaza ko kuma ina ga wani to da ya bugo ya ce ba ka tambayi malam ya raba mana gaddama bai san ta ne a ɗaga ba malam wai wai da aka ce annabi bai taɓa sa wando ba, wai gaskiya ne yace to ai kamata ya ku zo ne ku zo nan he mu ci gaba da gaddama he raba muku sai ci kashi ya ji he kashe wani so da kai gaddama ka zo makaranta mana da haka da Allah al'umman ma'aikin Allah mu koma makaranta mu koma makaranta duniya tsinan naci a cikin abin da ba tsinan ne ba ka zama malami ko ka zama almajiri ne neman karatu haka da Allah kowa ya kakkaɗe littafin shiga malamai nan burjik in aka koma makaranta wanda ma ba su karanta wa dawa za su zauna su karanta Allah ka gyara mana rawa tirmizi imamu tirmizi ya rawaci hadisin wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي an so daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mashi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tattakhidhu bai'ata kada ku rinka daukar ko kuma rikas abdai'ata karikitan duniya tara da keji to so nake in kara wani ai na ga na kusa da shi sai da mun kana da gida wallahi gidan nan da na gina bai isa ba in faɗaɗa shi ina kana da kamfani mashin ɗinka ɗaya kai ai mashin ɗin nan ba a yayin shi ruwa yin kuɗi na ake bari in saye shi jawo can jawo can kana da gida kana da begi kana da kaza kana da kaza to shi ne shi ne abdai'at karikitan duniya maza Allah ce idan kuna yin wannan ba ta rinka bubin duniya sai ku rinka kwaɗayin duniya in dai kana kokarin tara karikitai to za ka ranka kwaɗayin duniya wani ma in ka je ka ga irin karikitan da ya tara sai ka ranka tunanin wai yana da hankali ko to da haka lallai ne yan uwa mu yi kokari ya zama cewa karikitan duniyan nan mu ranka ɗiba su muna aika da su lahira daga sai fegi shi ma nawa ne in ka gaba wata bukata sai fegin ka ce to nan gun a zo ga yanan na ba da gudunmuwa a gina makaranta ka ga abin da Allah zai maka a lahira ko kuma ɗauko kuɗin ka cokan kalli wata makaranta da ke buƙatar agaji tana buƙatar ajujuwa ka je ka ce to ga ta malam ga ga wasu kuɗi nan dubu ɗari biyar ne na sai da sai gina da Allah ga gudunmuwa ta a makaranta a yi kaza in ma kana ganin an yi kuma ba yi za a yi ba ka bada to ce za ka yi da kanka bana dan ga zai matsalar da ake samu ke yace to ai malaman ne in ka ba su ba yi su ba to kai da suke karatun nawa kake ba su da da ka mai kokari kada mu ranka tara karukitan duniya mu ranka aika da su lahira Allah ya aje mana in muka je za mu ga sakamako a wajen shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالجه صلنا أعصر عبد الله أن أمر أن آسن الله يكارى مشهد قال عبد الله أن أمر يشي مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا وشيمو ونحن نعالجه صلنا mu muna gyaran wani ɗan boto namu an san boto ko ko a ce bukka ko a yi ɗaki ya a yi mai sama da irin cuci ɗin nan irin ciyawa ɗin nan a lullube shi kamar yadda ɗakin mutanen ke yi fulani ko an gane ko ya ce muna gyaran irin wannan ɗan bota faƙala sai annabi alaihi salamu ya ce ma haza menene wannan faƙalu faƙulla sai muka ce ƙarwaha ya rasulullah wannan dan botan namu yayi rauni ne ya lalace muke son mu gyara shi fa nahnu nuslihuhu shi yasa yanzu muke gyara shi fa qala sai ma'aikin Allah ya ce musu ma arala amra illa a ajala min zalim annabi ya ce ai ni ban ganin tashin alkiyama face ya fi gyara botan nan sauri yanzu kan ku gama botan na kukkulla shi a mai da shi ina ganin an yi tashin alkiyama to ina mai ina mai beni hawa barkatai ce alayhi salamu ce yana ganin kan a gama gyara botan nan to amma ya tashin kiyama an gama to ina ga kai kuma ko Allah ya taimake ka samu ɗan kwatarka ka gina to kuma da ka zo makocinka na da fegi biyu su ai mu ma dai baka je gani Allah kai mu zuwa lokaci kaza ai ma ga yanda za a yi to kai da zaka lahira gobe me na ka na wani na wani faɗaɗa abubuwa sai kayi kaza sai kayi kaza to da haka ƴan uwa maza Allah ya ce tashin alƙiyama yanzu yanzu ne rawahu abu dauda wa tirmidhi imam abu dauda da tirmidhi suka rawaye shi بإسناد البخاري ومسلم ددنجن إمام البخاري ده مسلم وقال الترمذي كما إمام الترمذي يشي حديث حسن صحيح يشي وانا حديثي ني مي كيو كما حديثي ني انغاتشي وعن كعب بن إياد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. طبعا. kaji ba sai wanda sauran gaibi kaula kiyami abinda za a yi bayan shekara dubu annai muhammad ya faɗe shi a to ko da yake mai waɗin abinda za a yi a lahira ma da aljanna da wuta duk ya ce an gama ga yanda za a yi an so da ka'abu ɗan iyadin Allah ya ƙara mashi yadda ka'abu ɗan iyadin ya ce sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna li kulli ummatin fitna hakika kowace al'umma ta annabawa tun daga annabi adam har zuwa tashin alkiyama kowanne akwai irin fitinar da Allah ke jarraba su da ita wasu daga an jarrabe su da luwaɗi wasu an jarrabe su da tawaye ma'auni wasu an jarrabe su da bautar gunki yace amma ni wa fitnatu ummati almana fitina al'umma ta kuɗi Allah wannan ya ko akwai ne mu fitina al'umma na kuɗi yanzu ɗan adam hatta kai ga yana cewa to shi wallahi in ya san ma zai yi shirka ya samu kuɗi wallahi yin ta zai ko daga teke ba ga wasu ana cewa suna shirka ba mutum ya kama ɗan uwan shi ya yanka ya sha jini dan an ce zai kuɗi mutum ya ɗauki uwar shi ko uban shi ko ɗan shi ya je ya bada a yi mai tsafi don ya samu kuɗi mutum ya kama liwaɗi don ya samu kuɗi to yanzu duk abin da ake duniyan nan wadan kuɗi ake yi ko masu haukan mulkin nan don me ake kuɗi in mutum ya tara ya tara ya tara abu ya gagara da kuma da kanshi sai ya mai da kanshi mahaukaci to bari in sai kaza bari in tara kaza bari in yi kaza shikenan wani abun ma mara amfani ne sai kaga ya dauka ya mai da shi mai amfani wani abun mai amfani ya wulakanta shi to da ka wannan al'umma ita ce dukiya kuma abin da zai baka mamaki har cikin sha'anin addini har cikin sha'anin addini yanzu duk masallacin da kaje kaje ana rigima a ce ai rigima ake masallacin ne liman ne da ladan ai da yan kwamiti ne wallahi kuɗi ne wallahi ba qala Allah bane ba qala Rasulullahi bane wani ne kawai ya ga hannun wani ya fi tsawo to shi ma yana son nashi kai ya ta rigima in addini ne yanzu kana kicin kai sai sai kai addini to dan zuwa dan jona ma wani memory kuɗi na hita sai ka ji mutum yana wallahi sai mun yi jihadi amma ƙarya yake jihadi ya wuce kai zauna kai zikirin Allah ko ba komai al'umma musulmi su kula mutum ne ba a san gonar shi ba ba a san shagon shi ba ba a san kasuwar shi ba zaune yake kawai sai ka zo ka iske an samu wani katon fili an gina mai katuwar makaranta bene hawa kan bene kuma shi bai san me yi ba in ka je ka samu akawun din sai ka je ka ga miliyoyi ya tara wai sai a ce wai ana ba shi gudunmawa ne taimaki addini amma bai san me ba shi ba to da Allah in ba gudunmawa nan kana tunanin zai yi in wannan rabul ya wuce da mota da tinta shi ma sai ga aka ramu kalla ya tashi da tinta amma bai da shago bai da gona ko bai aikin komai kuma kai kana tunanin wani zai zo ya dinga baka kuɗi kawai don amfanin ka ba don nashi ba to shi yasa kaga duk an rikita sha'anin addini kuɗi sun shiga za a ɗauke ka in ka in matsayinka ya kai a kai ka waje a ɗauke ka a kai ka waje a je a nuna ma addini ake son ka taimaka a tafa ka sai an tafi an tafi an tafi ka kai inda ba ka iya fitowa ya ce to manufofin mu ga abin da muke so ka ce ba ka yi a gama da kai kuma ka riga ka kira 'ya'yan al'umma ka tsora su a kai to shi yasa ga duk aƙidojin nan na musulunci ɗaiɗai ku ne wa'inda suka nufi Allah kai tsaye to da haka lalle ƴan uwa mu rinka taka tsantsan hatta a wajen taimakon addini mu rinka taka tsantsan cewa kawai mutum ya zo ya ce ai addini muke so ka taimaka a ta an bulo ma kuɗi wallahi shi ka taimaka can inda ake a kawo kuɗin kai ka yi kowa karatu ka fi kowa ilimi ne ka fi kowa san Allah annabi alaihi salamu zama ya da shi da talakawan nan da wanda suke tare da shi suka taimaki addini ko wani sarki ya rinka aiko masu gudunmawa daga wata ƙasa in za a yi gudunmawa manzo Allah cewa zai bilal ta shi ka kewaya mai dirami ɗaya mai dirami biyu da haka aka kafa musulunci da haka mu shiga kaka tsantsan a cikin dukkan al'amura kada mu sake mu yadda da kuɗi in mun yadda da kuɗi to za mu kai inda ba mu iya fito da kanmu hatta yanzu ba hayaniyar siyasa ake ba dan siyasa na iya zuwa a karam kalla ai mun ga kana da almajirai kana da kaza da an taya sai ga an sakan maka wata bakan leda abinda wai ke zo kawai ya lalata ka ka zama sai wani sai wani sai ka ana ai malam wani ai wani yake goyon baya kuma in ya taka ya ɗaɗɗau ya hau to sai ya ga dama in ya gatsa ya gasu neman gwamnati ya ji ba daɗi ya jeho maka wallahi al'umma mu shiga tetayen mu manzo Allah ya ce fitinan mu ita ce kuɗi to duk inda zaka ga wata hanya za ta kullo maka to ka tsaya ka sa ido in ka ga za ta raba ka da Allah ka yi hakuri da talaucin duniya ka je ka samu sakamako a wajen Allah kuma ba ka ƙetare arzikinka ne ko ba ka kasa isa rabanka in Allah ya kaddara za ka zama multimiloniya sai ka zama ba wanda ka sai haka in Allah bai kaddara ba sai ka gama zubar da mutuncin da kima da martaba da addinin kuma abin da kake so ka samu baka same shi ba Allah ka gyara mana Allah ka kiyaye mu daga sharrin dukiya in za ka bamu ita ka bamu wacce za ta amfane mu a wajenka alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ganin ne ya kamata mu kwana sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba ai hasbunallahu kafi hudu da hamsin kamar yadda muka saba ya satin zaɓe ko yadda Allah ya mana a wancan aka yi zaɓe lafiya aka gama lafiya to Allah ya sa wannan shi ma a yi shi lafiya a gama shi lafiya kuma kullum abin da nake ƙara jawo mutanenmu addinin musulunci yana da dama yana da horiya abin da ya shafi zaɓen nan wanda ka gaye maka zai taimake ka ya taimaki addinin ka ka zaɓe shi baka da wani wanda zai zo ce dole ya kayi wani addinin musulunci bai tanadi wannan ba ka zaɓi wanda kake so amma dai ka sani kana kan wata gaba in ka zaɓi fajiru fasiki azzalimi mutumin banza to duk abin da ya kana da kamar shi in ka zaɓi mutumin kirki na Allah mai taimakon addini duk abin da ya kana da kamar shi ko mu kalli mahimmancin shekara hudu a baka naira dubu biyu ka wulakantar da rayuwarka ta shekara hudu haka lalle ne tun kowa na da ido don kowa ya san ruwan sanyi ya san ruwan zafi to duk wanda za ka zaɓa ka tsaya kai makanka adalci to in na zaɓiwa ne muna ganin tashi hankalin ƙasar nan watakila Allah zai kawo sauki ta hannun shi watakila zai zama mai tausayi watakila zai zama mai kula da addini watakila zai zama kaza watakila to kaza ai in mun zaɓi ne za a yi bushasha za a yi kaza za a yi kaza fasikai za su samu dama ka kiyaye shi wannan shine ma'auni kawai in mutum ya wannan zai zauna lafiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya ne to me yake cewa amin amin na'am na'am iyaka abin kenan na'am a ma- kwamitin marayu a tashi a zagaya subhanallah a ranka tuna mun wa marayun nan ya kamata a kula musamman ga lokaci ya taho ya kamata mutane a ƙara motsawa yanzu ga shi rajab za mu shiga ko daga rajab sha'aban sai ramadan to da haka ayi kokari da Allah a ƙara faɗaɗa hannu duk mai badawa ya bada da yawa dan so muke bana mu ya zama cewa inda mun ba maraya ɗari to so muke bana mu ba koda ɗari da hamsin ne da haka da Allah a ƙara motsawa na muna jin kamala na'am ya yi tafiya bai ware ƙasar ba amma sai da zai dawo ya tuna cewa to tahiyar nan ta isa ƙasar to shikenan sai ya taso ta daga can ba laifi insha Allah to kalas akwai wata ta baki ko mai addu'a mu tashi wa alaikum salam na'am Na'am, to mace game da sadaki idan yarinya budurwa ce, ubanta ne ke yanka mata sadaki. Amma idan ba zawara ce akwai fuska biyu, tana iya ba uba wannan haƙƙin kuma tana iya ta yanka ma kanta sadaki, duk wanda aka yayi. Na'am. To, ga yana a rubuce, ko? Dubu? To, da aka yanzu sadaki, ƙarancin sadaki dai dubu goma sha shida. Yawwa, ko tsohuwa ba ta iya tashi, a ba ta dubu sha shida. Yawwa, in dai aure za, daga nan, to kuma daga nan, kai ka gani kana so in ma ta ce maka to ni gaskiya sadaki na tiriliyan biyu in ka kana so ka bata in baka so wani zai iya bata an fahimta a haka matsayi ne kawai yawwa Allah ya mana muwafaka akwai wata ko sai addu'a Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukanmu abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana Allah ka sa wannan zaɓe a yi shi lafiya a gama shi lafiya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara zaunar da ita lafiya na'am to eh addu'a nan ko Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya Allah duk wani abu da zai tada mu ƙasar nan hankali Allah kai mana maganin shi Allah duk abin da zai tada mu ƙasar nan hankali Allah kai mana maganin shi dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan kuma haka nan kuma dukkan abubuwan da za su jawo mu kasar nan nasara Allah ka ba mu nasara a cikin su alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma ga annabi ka dauke a babu Thank you.